ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوز قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة ذوى مدينة نادي هكرا دبو دا دلي هدو دا أربعين دبيو وان دي زو دي دي دا أشرين قوات هدو أجرغوريان كالندا دبو بيو دا أشرين دا دان سي قبار دا رسمنا تفسير القرآن من جرمه da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyeci a nan cikin fadar jihar gombe a kuma na anguwar bolari idan jama'ar musulmi su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratun najmi kuma mun kwana aya ta arba'in da tara yau kuma za mu tashi kan nambar aya ta hamsin daidai alarama mai allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annahu kuma lalle shi Allah a halaka shi ne ya hallakar da adanil ula adawa na farko wa samuda kuma shi ne ya hallakar da samudawa fama abuka babu wanda ya wanzu ya saura ya rage daga cikinsu ko burbushinsu yanzu babu a duniya Allah ya rugurguza su ya- ya watsa su gaba ɗaya wa qauma nuhin da kuma mutanen annabi nuhu min qablu tun kafin zuwan su adawan da kuma samudawa domin annabi nuhu shine farkon manzanni kafin annabi salihu kuma kafin annabi hudu ko don haka su ma an fatattaka su an watsa su kafin su adawa da samudawa su zo su innahum domin su hum din nan bamirin ya'udu ila qauma nuhin innahum lalle su wato mutanen annabi nuhu kanu hum azlama sun kasance su ne mafi zalunci da aka taɓa yi a tarihin duniya gaba ɗaya wa atagha kuma su suka fi kowa ɗagawa da nuna isa da bankama da babakere da cika guri da cika baki da dai shauransu wasu malamai suka ce innahum wannan zamirin yana korawa ne zuwa ga adawa ko samudawa tunda a kansu ake magana ma'ana mutanen annabi nuhu su an hallaka su tun kafin zuwansu to don haka ana magana ne akan su suka fi kowa ɗagawa su suka fi kowa ji da isa da babakere da handama da saban Allah da kuma ainihin wato jin su wasu ne don har ma suna cewa man ashaddu minna quwwa wa ya fi mu ƙarfi a duniya Allah ya ce a walai sallabi khalaqahum أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً na'am وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ awalam yarau yanzu ba sa duba ba sa dubawa ne annallaha alladhi khalaqahum lalle Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce su huwa ashaddu minhum quwwa ya fi su karfi dan su da kan kirji suka yi suka ce duk duniya tun daga Allah har ƙasa ba wanda ya fi su karfi kaga wannan kangara ta kai kangara ji da isa ya kai ji da isa mutum ya kalli duniya tun daga mahalicci har zuwa waɗanda aka halitta gaba ɗaya ya ce ba wanda ya kai shi karfi Allah ya ce yanzu fi sabilillahi su buɗi baki su faɗi wannan maganar bayan akwai mu mu su Allah ba mu fi su ƙarfi ba ne to shi yasa aka ce hum azlamu su suka fi kowa zalunci a doron ƙasa wa atiga kuma su ne suka fi ainihin wato ɗagawa wal mu'tafikata da kuma mu'tafikata malamai suka ce su ne qauma lutin ko qura lutin alƙaryun annabi lut mutanen annabi lut wanda Allah ya watsa su su ma ya tarwatsa su ya rugurguza su ya fatattaka su ya dammara su ga baki daya Allah ya ce abin nan ahawa wanda ai asqataha jibrilu ba'da raf'iha ila samai annabi abin nan mala'ika jibrilu ya kifa su bayan ya daga su sama sanda suka jiyo tasbihin mala'iku a sama suka ji mala'iku suna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sannan sai mala'ika jibrilu ya anta ya su a ƙasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga wannan shine shine ahawa wal mu'tafikata da mutanen annabi lutu ahawa ai asqataha jibrilu ba'da raf'iha ila samai a ma'aqula wato ya juya su ya anta ya su ya ainihin wato watsa su ya kifa su a ƙasa bi amrihi subhanahu wa ta'ala da al'amarin Allah mai tsarki da ɗaukaka shine wal mu'tafikata ahawa fagashaha ay min al azabi ma gasha abin da ya lullube su na azaba da ruwan wuta ya ainihin wato lullube su Allah ya ce fa bi ayi ala rabbika da wannan ni'imomi ne cikin ni'imomin ubangijinka ta tamara ai ta tashakkaku fiha kake shakka dangane da su kake ainihin wato kokonto akan wannan ni'ima ta ubangiji ai bi ma'ana babu wata daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ɗan adam ya kamata ya ainihin wato yi shakkarta ya ainihin wato yi tsammanin cewa ba ni'ima ce tabbatacciya daga Allah subhanahu wa ta'ala ba to shine yake cewa wa annahu ahlaka adanil ula ai hum qaumu hudin sune mutanen annabi hudu da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato dammara su yar gurguza su ya watsa su wa yuqalu lahum adu bin iram bin sam bin nuh ana kiransu adawa ƴaƴan ko jikokin iram bin sam bin nuh haka ake kiransu asali a ainihin wato sunansu kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratul fajr al-ramma Allah madaukakin sarki yace alam tara kaifa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad na'am التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد يا أكي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Alam tara kaifa shin ba kai duba ba ne, kaifa yaya fa'ala rabbuka bi'adin, Ubangijinka ya aikata da adawa, irama su ne jikokin iram, zatil imadi ma'abota tiraku. Sai Allah ya ce, Allati lam yi mithluha fil biladi. wanda Allah maɗaukakin sarki bai halarci kwatankwacinsu a ƙarfi ba a dukkanin alƙaryu da garuruwa da Allah ya a duniyan nan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah ya ce wa samudal lazina da kuma samudawa waɗanda jabu sakhara suke ainihin kartar duwatsu bilwadi suke yin kwazazzabo da kuma ainihin wato ɗakunan shiga su kwana wa samudan ladina jabi sakara bilwa Allah ya ce wa fir'auna da kuma fir'aun zil autadi ma'abocin turaku alladina ɗagau su ne waɗanda suka yi ɗagawa fil biladi a cikin garuruwa Allah ya ce fa aktharu fi hal fasada suka yawaita barna a cikin wannan duniya suna kashe mutane suna kashe mazaje suna raya ainihin wato mata duk wannan yana daga cikin barnar fir'auna da samudawa da adawa wa samud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina dagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad Allah yace fa sabba alaihim rabbuka sai ubangijinka ya kwaranyo musu sauta azabin bulalar azaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai bulala ko ba ta azaba ba bala'i ne balantana kuma bulalar azaba sauta azab inna rabbaka kuma ubangijinka labil mirsadi yana nan a madakata ba fir'auna ba ba abun nan ba ade ba ko ba samude ba kowaye kai tunda aka gama da waɗancan to wallahi kai ma za ka biyo baya idan baka ba Allah ba yasa ya ce alam nuhulikil awwalina alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah ya ce alam nuhulikil awwali ba mu ne muka hallaka na farko ba thumma nutbi'uhumul akhirin sannan zamu biyo baya da wanda suka dawo suka biyo daga baya Allah ce kazalika yadda muka yi da na farkon can adawa da samudawa ba su sha a hannunmu ba na fa'alu bil mujrimi da duk wani mutumin banza billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun karya shi inji Allah ba wanda ya isa ya sha a hannunmu ba wanda ya isa ya kai gaci ba wanda ya isa ya nuna mana ɗagawa face sai mun ga bayansa shine thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimina a cikin suratul haqa al ramma Allah ce kazzabat thamud wa adun kazzabat thamud wa adun bil qari'an فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية نعم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية to سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما me ya faru فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية to فهل ترى لهم من باقية Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kazzabat samudu, samudawa sun ƙaryata wa adun da kuma adawa bilƙari'a da mai kwankwasa, ƙiyama kenan jama'a, sun ƙaryata cewa Allah zai tashi alƙiyama da samudu da ainihin wato adu duk suka ce ba za a tashi alƙiyama ba, kazzabat samudu wa adun bilqari'a Allah ya ce fa amma samudu to bari mu gaya muku yadda muka yi da su da suka karyata mu inji Allah fa amma samudu amma su samudawa fa uhliku bitaghiya mun hallaka su da tsawar da ta wuce gona da iri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsawar da in an daka ma ita ba wai razana za ka yi ba a'a mutuwa za ka yi ta wuce gona da iri ko ba ta wuce ba ta wuce gona da iri shine fa amma samudu fa uhuliku mun hallaka su bi tsagiya da tsawar da ta wuce gona da iri wa amma adun Allah ya ce amma adawa fa uhuliku mun hallaka su birihin da wata iska sarsarin mai shiga jiki mai fatattaka nama iska ce amma idan ta zo sai ta dinga datsar mutum malam tana yankarsa ka san ko yanzu in iska ta yi karfi sai ka dinga jin kamar za ta dauke ka sama birihin sarsarin atiya Allah ya ce sakharha alaihim mun sallata ta a kansu saba a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma dare takwas da kwana bakwai ko ka ce dare bakwai da kwana takwas saba a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman ai mutatabi'a mutataliya ranaku a jere a jere ba daga kafa sanda aka yi musu kwana bakwai da yini takwas ana zabga musu iskar azaba mana بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما الله يتي فتر القوم والله سيكا غمتاني أتكون ونرانا أتكون وننقوانكي فيها أتكون وننقوانكي صرعا الزباء كسكوي ka annahum a ajazu nakhli kai ka ce kututturen dabino ne khawiya wanda aka bi shi da adda aka daddatse da Allah ya kake ganin sandunan dabino a kwance a ƙasa ga ainihin wato kututturen a ƙasa ga sandunan kuma an kada su Allah ya ce fa hal taranahum min baqiya ka je ka bincika tarihi akwai shauransu yanzu a duniya ka je ka bincika akwai shauransu yanzu a duniya babu sauransu to kai wane ne da ake ce maka ba Allah ka ce ba za ka bi shi ba iyayen iyayen iyayenka wajen ƙarfi da isa da nuna bankama da babakere Allah ya ce mun gama da su kuma kai ma wallahi idan baka tsaya kai kai bi ka ba a hankali ba kai ga taitayin ka ba Allah ya ce wallahi za mu zo mu same ka har inda kake ba hal tara lakum min baqiya وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم na'am ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم na'am وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين mm, فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون na'am فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين mm, وقوم نوح من قبل na'am إنهم كانوا قوما فاسقين kai wallahi Allah yana aiki bala wallahi Allah yana aiki wanda duk suka bi shi sun huta wanda kuma suka kangare masa sun taɓe wallahi ka duba ka ga yadda Allah ke kinsanta mana yadda ya da adawa da samudawa da yadda ya ragargaza su ya watsa su ya tarwatsa su yanzu don Allah idan mutanen da suke iya kartar dutse su yi ɗaki jama'a saboda tsabar ƙarfi ba da zarto ba ba da ainihin wato gariyo ba ba da adda ba ba da magirbi ba ba da galafi ba ba da diga ba da hannunsu suke karta duwatsu kuma duwatsun ba masu ƙasa ba mulmulallu kuma turarrun duwatsu su karce shi su yi gurin kwanciya a ciki su karce shi su yi gurin kwanciya a ciki ka je ka kalli kasa ɗin da wani babban malami ya shirya shi ya saka masa ardul qur'an kasashen da ƙur'ani ya yi magana a kansu duk waɗannan duwatsu da adawa suka dinga karta suna yin gida gidaddaje da samudawa sanda wannan malami ya biya kuɗi ya dinga bi ƙasa ƙasa yana ɗauko hoton wannan duwatsu wallahi in ka ga wani ginin da aka yi shi da dutse wani dutsen da aka karta aka shiga aka kwanta wallahi zaka ce ba ɗan adam ne ya wannan ba amma wallahi haka Allah da ya suka saba wa Allah suka kangare wa Allah Allah aka yi watsa su gabaki daya ya tarwatsa su gabaki daya saboda haka kai ma wallahi idan kana jin cewa ka isa wani abu ana ce ma ka gyara ibada ka gyara aqida ka gyara tauhidinka ka gyara mu'amalarka ka daina cin haram ka daina zamba cikin aminci ka daina munafurci ka daina keta ka daina ƙarya ka daina duk wani abu na zunubi kaki wallahi in banda albarkacin addu'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi da in Allah ya danno wani bala'in cikin kasar nan na rantse muku da Allah babu wanda zai saura a duniyar nan saboda dukkan garar da adawa suka yi wa Allah da samudawa suka yi wa Allah da mutanen nuhu suka yi wa Allah da mutanen shu'aibu suka yi wa Allah da ashabul aika da wane ne da wane ne babu irin ta'addancin da yanzu al'ummar duniya bata aikata wa Allah ba amma albarkar addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya alƙawarin ba zai hallaka mu da irin yadda ya hallaka waɗancan ba amma wannan Allah yana ba mu kissar ne yana karanta mana labarbarun abin da ya faru saboda mu higa taitayin mu cikin mu'amalar mu da hi subhanahu wa ta'ala in ba haka ba wallahi da a ce akwai damar Allah ya azabtar da mu da babu wanda zai shaura a wannan duniya amma Allah subhanahu wa ta'ala ya jinkirta mana ba don komai ba sai don ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya kama mu a gobe kiyama da laifukanmu da muka aikata Allah ka kiyaye mu Allah ka shiryar da mu shi yasa yake cewa wa fi abin nan abin nan wa adun wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim da adawa da samudawa haƙiƙa ya bayyana gare ku gidaddazin su da inda suka zauna mun yi kace-kace da su babu wanda ya saura da haka kuma ku shiga taitayin ku dangane da biyayya gare mu da kuma ainihin wato saba mana in ji shi subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa don haka dai sai ke cewa wa annahu ahlaka adanil ula shine ya halaka adawa wanda suke na farko hum qaumu nuhin abin hudin wa yuqalu lahum adu bin iram bin sam bin nuh ainihin wato Allah ya kar- ya hallaka su fakanu min ashaddin nasi wa aqwahum wa a'an wa, wa menene wa atahum ko lam ah, yukhlaq mithluha fil bilad sun kasance mutane ne mafi karfi mafi taurin kai Allah bai halicci kwamtankwacin su a doron kasa ba subhanahu wata'ala ya ainihin wato hallaka su sun fi kowa taurin kai akan Allah wa ala rasulihi da kuma kan manzanninsa da Allah madaukakin sarki ya turo fa ahlakahumullahu Allah madaukakin sarki gaba ɗaya hallaka su wa thamuda fama abqa ai dammarahum Allah maɗaukakin sarki ya rugurguza su ya dammara su fa a fa menene falam yubqi minhum ahadan ba wanda ya saura daga cikin su wa qauma nuhin min qablu haka kuma mutanen annabi nuhu suma Allah ya hallaka su min qablu kafin zuwan waɗannan ai min qablu haula innahum kanu sun kasance su din nan hum azlama su suka fi kowa zalunci wa atga kuma su suka fi dagawa ai ashaddu tamarrudan min alladhina min ba'dihim sun fi kowa taurin kai sama da waɗanda suka zo kafin su wal mu'tafikata ayya ani madainu qaum lut da kuma garuruwa da kuma biranen mutanen annabi lut su ma san da Allah madaukakin sarki ainihin wato ya hallaka su Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mawdud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id Allah ya ce mun yi musu ruwan wuta kai ka taba je an yi ruwan wuta in ba ga, ga Allah ba ruwan wuta jama'a yanzu ruwa na ruwa ma idan ya yi yawa ba hallaka mutane yake ba jama'a ruwa na ruwa wanda ake sha ake wanka ake komai idan ya yi yawa hallaka jama'a yake ya dammara mutane ya rusa gidajensu ya fatattaka sha'aninsu a dawo ana kai musu gudunmawa da agaji ruwa aka yi musu amma ya zama musu bala'i to ballantana ruwan azaba malam ruwan wuta Allah ya ruwan wuta akan mutane bala'in ya kai bala'i jama'a yanzu ko ranar nan idan aka ce a matso da ita ta dawo ɗan kurkusa yadda za ta ƙona jama'a wannan kaɗai bai ishi mutane ba masifa ba ka duba tsakaninmu da ranar nan tafiyar kusan shekara ɗari biyar ce jama'a wannan ranar da muke gani amma ka duba yadda take ƙona mutane take gasa su to Allah ya bar rana ya bar zafin farin wata ya bar zafin rana ya bar ƙunan su ya ɗauko wuta kuma in fa aka ce an yi ruwan wuta to fa wutar ba daga duniyar nan take ba dan ba daga nan ta tashi ta tafi sama ba daga sama ta sauko zuwa ƙasa don haka Allah ne kaɗai ya san daga ina take Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijji muka yi musu ruwan duwatsu na wuta na garwashin wuta mambud musawwamatan inda rabbin dukkan su an yi alama cewa wannan dutsen na wuta wani dan wani zaka je ka kashe wani dan wani zaka je ka hallaka yadda ka san bama bamai haka Allah ya dinga jefo musu kuma kowanne bom na wuta guda daya akwai sunan mutanen annabi lutu ɗaya daga ciki don haka kowanne bom kan wanda aka tura shi zai je ya tarwata shine musawwamatan inda rabbika Allah ya yi musu alama tun daga gurin su cewa ga wanda zai hallaka Allah ya ce wa ma hiya mina zalimina bi ba'id ita ma fa ba nesa take da azzaluman yanzu ba duk wani mugun shugaban kasa da duk wani mugun gwamna da duk wani dan iskan sanata da duk wani munafikin dan majalisa Allah ya ce ba nesa suke ba da waɗannan wanda muka hallaka duk wani kangararre duk wani fanɗararre duk wani wanda ya kauce tafarkin Allah yake zaluntar jama'a yake cutar da bayin Allah Allah ya ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'i duk wani azzalimi waɗannan mutanen ba nesa suke da hiba ya je ya ga yadda muka ragargaza su baki daya an gane magana da kyau ko saboda haka wallahi jama'a babu tsira ga musulmi babu tsira ga mutum sama da ya bi Allah ka lallaba Allah ka samu ku rabu lafiya ka je lahira ya baka aljanna to idan kai wannan ka zama mai wayo ka zama mai dabara wato cikakken mai wayo cikakken mai hankali cikakken mai dabara shine mai dabarar bin Allah da manzan Allah wannan shine cikakken mai wayo cikakken dolo cikakken gauraka cikakken sususu sha-sha-sha sako tumaki ballo jakuna tumuski geran buta agawaki agawaki agauraki wanda bai san me yake yi ba shine wanda ya ajiye biyayya ga Allah ya ajiye biyayya ga manzan Allah wanda ya cika cikakken wawa wallahi amma hakikanin wanda ya san me yake yi shine wanda yake kokarin gyara alakarsa da ubangiji wannan yafi kowa wayo a duniya wallahi yafi kowa dabara a duniya yafi kowa hankali a duniya yafi kowa ilimi a duniya yafi kowa sanin ya kamata amma wallahi duk iliminka duk sanin ya kamatan ka duk qualification da ka tara duk CV da Allah ya yi maka duk mukamin da kake rike da shi duk zabgegiyar mota da makeken gida da makeken office duk yadda kake iya rubutu mai kyau kake iya karatu rangadadau duk turanci da kake yi kana yi kana babban karbaki kana mummurda harshe wallahi in baka gano abota wa Allah a koma lahira lami lafiya shine daidai ba wallahi kai jahili ne Allah baka da ilimi kai wawa ne wallahi shugaban wawaye sakatare janar na wawayen anguwarsu wallahi tallahi Allah shiryar da mu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa samuda fama abuka ai mun dammara su mun ainihin wato ragargaza su haka kuma mutanen annabi lut wal mu'tafikata ahwa ai madainu qaum lutin qablaha alaihim faja'ala 'aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sinjinin manbudin inda rabbika wa ma hiya min az-zalimin biba'id ai fagashaha ma gashaha ya'ani min al-hijarati allati arsalaha alaihim irin abin da muka ainihin wato tura musu na azaba ya zo ya lullube su wa amtarna alaihim mataran minas sama'i minas sama'i fasa'a matarul munzarina ko wa amsarna alaihim mataran Allah ya ce mun tura musu wani ruwa fasa'a matarul munzarina tir Allah wadare da irin wannan ruwa na waɗanda aka yi wa gargaɗi amma ba su ji gargaɗin da Allah maɗaukakin sarki ya musu ba Allah ya ce ba bi ayyi ala'i rabbika yanzu da waɗanne ni'imomi ne na ubangijinka ta tamara ai fa fi ayyi shay'in fa fi ayyi ni'matin lahi alayka ayyuhal insanu tamtari wato wata ni'ima ce ta ubangijinka take ainihin wato shakka akanta ta kashe shakka a kanta wai baka tabbatar da ni'imar musulunci ba baka tabbatar da ni'imar lafiya ba baka yarda da ni'imar ji da gani da magana da Allah madaukakin sarki ya maka ba wacce ni'ima ce kake karyata ta ubangiji kake shakka a kanta kake kwangaba kwan baya a kanta me yasa ba za ka yarda da ni'imar ubangiji da ya akan ka ba ka bauta masa subhanahu wata'ala shi kadai yasa a wani guri yace ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbika يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نعم الذي خلقك فسواك فعدلك مم.
في أي سورة ما شاء ركبك ya ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam ma garraka me ke rudinka ne kan bi rabbikal karim da ubangijinka mai karamci me yake rudarka kake watsar da Allah me yasa in an ce gyara laifinka ba za ka iya gyarawa ba me yasa ka san abin da kake din nan ba daidai bane ayyukan da kake din nan Allah bai yarda da su ba dukkanin ayyukan sabon nan ko ba a yi ma wa'azi ba kai da kanka kana ɓuya lokacin da zaka aikata su domin manzon Allah ya ce al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattaliya alaihin nas zunubi shine abin da kai da kanka yana ma kaikayi a ranka wallahi tallahi duk mai saba wa Allah ya san yana saba mishi duk wanda yake ba daidai ba ya san yana yin ba daidai ba duk wanda yake aikata aikin da ya tabbatar na asha ne wallahi tallahi ya san cewa aikin asha ne ba aikin daidai ba ne shi yasa ba ka ga ɗan adam ɗan adam yana zargin kansa don haka Allah ya ce fala uqsimu bin nafsil lawwama فلا أقسم بالنفس اللوامة Mm.
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه to بلى قادرين على أن نسوي بنانه na'am بل يريد الإنسان ليفجر أمامه Allah maɗaukakin sarki yake cewa lalle shi ɗan adam ɗan adam da kake ganinsa ɗan adam da kake ganinsa ya san duk fa abin da yake aikatawa fala uqsimu Allah ya ce wallahi ba sai na yi rantsuwa ba bin nafsin lawwama da rai mai zargin kanta ba shi na rantse ba ma'ana kowanne ɗan adam yana yin abin da ba daidai ba yana zargin kansa cewa lalle ya san wannan ba daidai ba ne to tunda ka san ba daidai ba ne don me yasa ba za ka bari ba don me yasa ba za ka yi haƙuri ka bari ba shi sabo da kake ganinsa wani irin abu ne wanda sai ka tilasta kanka sannan ka bari sai ka matsawa kanka sannan ka daina ka san ba daidai ba ne amma kuma kana aikatawa don haka kana yi kana zargin kanka mutum zai aikata ba daidai ba sai ya dinga tsorata shi kadai yana firgita shi kadai yana razana shi kadai yana zaune ba kowa a kusa da shi amma yana rawar jiki saboda ya san yayi ba daidai ba fala uqsimu bin nafsil lawwama ba sai na rantse da rai mai zargin kayinta ba mai yawan zargin kanta ba in ji Allah subhanahu wata'ala saboda haka wallahi jama'a kowa ya shiga taitayinsa wa'azi ne kullum malamai suke mana fadakarwa ne ake mana amma mun kasa daukar izina na gyara dangane da ayyukan da muke aikatawa barna ce ga ta nan ta bayyana a cikin duhu da sarari da ɓoye da daddare da rana maza da mata masu kuɗi da talakawa masu shugabanni da talakawa wanda ba su da shugabanci kowa saba wa Allah yake yi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا مم.
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون yace zaharar fasadu fil barri wal bahar barna ta bayyana akan tudu da kuma a cikin ruwa barna ta bayyana jama'a zaharar fasad fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas saboda abinda mutane suke aikatawa da hannayensu saboda abinda mutane suke aikatawa wanda ba daidai ba saboda abinda gwamnoni suke saboda abinda shugaban kasa yake saboda abinda sanatoci suke saboda abinda yan majalisu suke saboda abinda wani a ofis yana ƙara zero ko ya rage zero wani a ma'aikata kaza ya cuci jama'a wani a kwamiti kaza ya zalunci bayan Allah zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas Allah ce li yudhiqahum ba'd alladhi amilu saboda Allah ya dandana musu mugunyar abin da suka kasance suna aikatawa li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'una ta iya yiwuwa su koma su yi nazari su yi tunani su dawo zuwa gare mu yasa da corona da lasa fiba da wacce shegantakuna minal ja'irina da wacce tsiya billahi allazi la ilaha illa huwa mu muka jawo kanmu babu wanda ya jawo mana wannan barnar mu ce ta jawo mana yasa Allah ya ce bari ya ɗanɗana mana mugunyar abin da muka aikata kuma Allah ya ce ba'd allazi amilu wani bangare ne na abin da muke aikatawa ba duka bane wallahi inda Allah zai sako mana bala'o inda muke aikatawa ya sako mana sakamakon su gaba daya wallahi ba mu iya tashi daga inda yake zaune ba mu iya yin magana ba mu iya ci ba mai iya sha ba mai iya yin wani magana mai daɗi saboda Allah ya sako bala'o'in mu akan mu liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'u saboda haka ƴan uwa mu shiga taitayin mu mu koma zuwa ga ubangijin mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu da haka bi ayyi ala'i rabbika daga wannan da wannan ni'imomi ne na ubangijinka ya kai dan adam ainihin wato wan dan adam kake kake musawa kake ainihin wato shakka akai to sai Allah ya ce mai alaramma هذا نذير من النذر الأولى na'am أزفت الآزفة to ليس لها من دون الله كاشفة mm.
أفمن هذا الحديث تعجبون mhm.
وتضحكون ولا تبكون
Mm.
وأنتم سامدون mhm.
فاسجدوا لله واعبدوا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Haza nadhirun wannan mai gargaɗi ne ai annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Minan nuduril ula an ɗauko shi ne an turo shi ne daga cikin tsatsan masu gargaɗi da suka gabace shi na farko. Jikan annabi Nuhu ne, jikan annabi Ibrahim ne, jikan annabi Ismail ne. shine ma'ana haza nadhirun wannan annabin mai gargadi ne minan nudhuril ula daga masu gargadi da suka gabace shi kafin shi ya zo an gane magana da kyau ko Allah madaukakin sarki ya turo shi domin ya zo ya karantar da mu ya wa'azantar da mu ya nusar da mu shi yasa yace qul ma kuntu bid'an minar rusuli قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم Mhm.
إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين yace qul ma kuntu bid'an minar rusul ka gaya musu ni ban zamanto farau a cikin manzanni ba ba ni aka Allah ya fara turowa ba qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum kuma wallahi ban san me za a yi da ni ba kuma ban san ya za a yi da ku ba kowa dai an ba da formula an ce ya bi Allah idan ya bi ga sakamakonsa da haka na ina da yaƙinin in na ba Allah Allah zai man rahama kuma zai sana aljanna kamar yadda kuma nake da yaƙinin kuma idan kun bihi za ku samu rahama qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komai nake bi ba in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama face abin da aka yi min wahayi zuwa gare shi wa ma ana illa nadhirun mubin kuma ni ba komai bane face mai gargadi wanda yake mabayyani an gane maganar da kyau ko ni ba komai bane face mai gargadi wanda Allah madaukakin sarki ya turo na zo na bayyana gargadi na kada na boye shi an gane maganar da kyau ko saboda haka Allah madaukakin sarki ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zamanto mai gargadi zuwa ga al'umma ya zamanto mai karantarwa zuwa ga mutane idan an bi shi an tsira idan kuma an kangare masa an shiga tara uku sau uku wallahi tallahi ya wuce shiga uku uku sau uku zaka shiga idan ka saba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane maganar da kyau ko saboda haka Allah madaukakin sarki yace hadha nadhirun wannan mai gargadi ne minan nuzuril ula daga masu gargadi wanda suka gabace shi na farko muka turo shi ma'ana jikan su ne shi ma ɗaya ne daga cikin tsatsan su ma'ana malamai suka ce wasu malamai suka fassara da cewa wato jika ne ga annabi Ibrahim jika ne ga annabi Isma'il saboda haka shi ma daga cikin tsatsansu ya fito kuma Allah ya turo shi dan ya zamanto mai gargadi ga al'umma saboda haka in kun bi shi kun tsira in kun saba masa kun shiga uku an gane maganar da kyau ko wannan shine a takaicen takaita abin da ya kamata mutane su fahimta cewa annabi Muhammad Allah ya turo shi ne domin ya karantar da mu don haka ka bibi sunnarsa ka bibi fadakarwarsa ka bibi abin da Allah madaukakin sarki ya turo shi domin ya zo ya zamanto maka izina a gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya dacar da mu yace azifatul azifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me kusa makusanciya ta kusanto wacce take dab da ta afko tana dab da afkowa azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa ba wanda ya isa ya gane yaushe za ta faru ta ya za ta faru in ba wa ba Allah subhanahu wa ta'ala dan da ta'atikum illa bakatata ba ta zuwa wa mutane sai kwatsam ita ce kiyama jama'a azifatul azifa mai kusantowa ta kusanto ai iktarabatil muqtariba mai kusantowa ta kusanto a surar gaba da take wannan alarama mai Allah ya ce mana bismillahir rahmanir rahim iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir Allah ya ce iqtarabatis sa'atu kiyama ta kusa wan shaqqal qamaru dan wata ya tsagi Allah ya ce wa in yarau ayatan inda za su ga aya wa in yarau ayatan yuqridu in sun ga wata aya sai su kauce wa yaqulu he kaji suna cewa sihrun mustamir wannan wani sihiri ne mai gudana wannan wani sihiri ne mai zarcewa mai aiwatuwa ma'ana duk ayar da Allah ya zo masa da ita daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su karyata su ce wannan sihiri ne اقتربت الساعة أولا قولي على رمى اقترب للناس حسابه بسم الله الرحمن الرحيم نعم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الله مدوكاكين سركي يتي اقترب للناس حسابهم حساب متاني يا قصا اقترب للناس يا قسنت متاني حسابهم حسابهم wa hum fi gaflatin su kuma suna cikin gafala muqriduna sun kauda kai daga Allah subhanahu wataala sun gafala sun rafkana ba wanda ba yake tunanin kiyama idan ma ka zo kana wa mutum magana kiyama sai ya dinga jin haushinka wai yaya ana zaune lafiya haka fa mutane suke cewa fa in ana musu maganar mutuwa ana musu maganar kiyama ana musu maganar hisabi sai malam ya ana zaune lafiya kana so ka ɗaga mana hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi hankali bai dago bawan Allah labarin ake yi ba a zo lokacin ba tukunna maganar kiyamar ake gaya maka ba ta duro ba amma idan ta duro kai da kanka zaka san ina zaka yi ai Allah ya faɗa mana a ma yace idan sama'un shaqqat bismillahir rahmanir rahim na'am idan sama'un انشقت وأذنت لربها وحقت طب.
وإذا الأرض مدت مم.
فألقت ما فيها وتخلت مهم.
وأذنت لربها وحقت طب.
يا أيها جدحا فملاقيه ya isa haka alarama Allah ya ce idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage ta yi bindiga ta watsa idan sama'un shaqqat yanzu muna zaune a nan sai mu ji sama ta yi dararam ta tsage idan ka ga wani mutum a gaban ka yace yi nan za ka mar musu ashe da kake cewa an dame ka ana ɗaga ma hankali ɗagon hankali bai zo ba wallahi ranar da bin- sama ta yi bindiga to ranar daga an ce ma yi nan da gudu zaka ce mhm in ji mai ciwon haƙori haka ne ko ba haka ba ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا Mhm. Allahu akbar wa yawma tashaqqaqu as-sama'u ranar da sama za ta yi bindiga ta watse in ji Allah subhanahu wata'ala الملك يومئذ الحق للرحمن Allahu akbar وكان يوما على الكافرين عسيرا Allah ya ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami ranar da sama za ta watse ta tsage da giragizai gabaki daya wa nuzzila al mala'ikatu tanzila za mu sauke mala'iku saukewa yanzu wallahi ko jirgin sama aka turo kaga sojoji suna saukar igiya ai zaka nemi gurin gudu ko a ba za ka gudu ba ya kamata ka nemi gurin gudu ko to balantana mala'iku Allah ce za mu tsaga sama mu farka ta mu dara ta gida biyu mala'iku za su fara dira wa nuzzilal mala'ikatu tanzila Allah ya ce al mulku yawma idhin lil haqqu lirrahman a ranar mulki na Allah ne wallahi al yaw al mulku yawma idhin lil haqqu lirrahman wa kana yawman alal kafirina asira wannan ranar asara ce a hannun kafirai makiya Allah wannan ranar asara ce a gare su kana so ka riske irin wannan rana bawan Allah to fa ita ce Allah yake ce mana azifatil azifa tana dab da fadowa laysa laha min dunillahi kashifa ba wanda ya isa ya gane me za ta faru ana cikin harkoki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wallahi wani a gona yake ya daga abin da shi ya sara zai dasa sai kawai kiyama ta tashi a gona wani Allah zai sa kiyama ta same shi wani yana kan mota yana tuki kiyama za ta tashi wani yana mashin yana zura gudu kiyama za ta tashi wani yana zina kiyama za ta tashi wani ne yana luwaɗi kiyama za ta tashi wani yana sallah kiyama za ta tashi wani yana karatun qur'ani kiyama za ta tashi wani ya zare a aljihunsa ya ce ga hifi sabilillahi sai Allah ya ce kowa ya tafi lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan adam kana wasa da Allah wallahi azifatil azifa laisa laha min dunillahi kashifa ba wanda ya isa ya gane me za ta faru sai wanda Allah ya ilmantarwa ya sanarwa su ne mala'ikun da za su busa kaho kiyama ta tashi saboda haka wallahi kowa ya shiga hankalinsa dangane da ubangiji ya shiga hankalinsa dangane da Allah subhanahu wata'ala Allah ya ganar da mu dan haka yace azifatil azifa mai kusa makusanciya ta kusanto laisa laha min dunillahi kashifa ba wanda ya isa ya ainihin wato gane ta ya yaye saninta dangane da yau za ta tashi in ba Allah ba subhanahu wata'ala Allah ya ce afa min hadhal hadithi ta'ajabuna yanzu duk waɗannan maganganun ake gaya muku kuna mamaki afa min hadhal hadisi ta'ajabu wannan maganganun ake muku kuke mamakin waɗannan maganganu ba kwa gaskatawa wa tadhakuna kuna tuntsira dariya wala tabkuna ba kwa kuka idan ana gaya muku Allah ba kwa zubar da hawaye idan kuna tuna Allah kuna tuna girman Allah da buwayar Allah da kiyamar Allah wannan baya sa ku dinga tunani ku dinga hangen me zai je ya zo Allah maɗaukakin sarki ya yi mana Allah maɗaukakin sarki ya sauwaƙe alaramma Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul takwir yake cewa menene farko farkon suratul takwir بسم الله الرحمن الرحيم na'am إذا الشمس كورت mm.
وإذا النجوم انكدرت mm.
وإذا الجبال سيرت mm.
وإذا العشار عطلت to وإذا الوحوش حشرت mm.
وإذا البحار سجرت mm.
وإذا النفوس أخرجت
Mhm.
وإذا الموءودة سئلت Mm.
بأي ذنب قتلت Mm.
وإذا الصحف نشرت Mm.
وإذا السماء كشطت Mhm.
وإذا الجحيم سعرت Mhm.
وإذا الجنة أزلفت
to me zai faru علمت نفس ما أحضرت inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce idha shamsu kuwirat ai idha shamsu dhahabat dawuha wa kuwirat idan aka tafiyar da rana aka tafiyar da haskenta kiyama kenan jama'a idha shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat idan taurari suka ci kurkude suka yamutse jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un taurarin nan da kake gani Allah ya ce zan tafiyar da su zan ci kurkuda su zan yamutsa su saboda kiyama ta zo wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat Allah ya ce duwatsu zan tafiyar da su yadda iska take ɗaukar leda wallahi Allah ya ce haka zan tafiyar da duwatsu waɗannan duwatsun da kake gani kana ganin su wata halitta ne mai girma idan kiyama ta tashi yadda Allah yadda iska ke ɗaukar leda tana yawo da ita a sama wallahi haka Allah zai dinga ɗaukar duwatsun nan wa idan jibalu suyirat الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب mhm صنع الله الذي أتقن كل شيء Allah ya ce wa taral jibala za ka dinga ganin duwatsu ta hasibu ha jamidatan kana tsammanin a ju- a tirkake suke a guri ɗaya a daskare amma wahiya tamurru a ranar kiyama za ka gansu suna gudu a sama marar sahabi yadda girgije ke yawo a sama haka Allah zai daga duwatsu yana yawo da su Allah ya ce sun Allah allati atqana kulla shay'in wannan shine aikin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aikin Allah wanda ya iya kawata duk abin da yake bukata ya kawata shi a tukana kulla shi saboda haka yace wa idhal jibalu suyirat idan muka tafiyar da duwatsu wa idhal biharu sujjirat idan bihar koguna wa idhal isharu quttilat idan dabbobi aka watsar da su malamai suka ce dabbobi ne masu ciki masu ni'ima amma me su zai gudu ba fulatani duk yadda yake son saniya billahi allazi la ilaha illa huwa idan kiyama ta tashi garken shanunsa haka zai gudu ya basu wallahi shine wa idhal isharu ad-dawab al-jamila dabbobi masu kyau kosassu masu ciki amma wallahi masu su haka za su gudu su basu jama'a wannan ranar fa take gaban mu wannan aikin ne ke gaban mu gabaki ɗaya da ni da nake magana da ku da kuke sauraro na da ni da nake magana da ku da kuke sauraro na wannan ranar ce take jiran kowa daga cikin mu me yasa dan adam baya jin magana me yasa ba ma fahimtar alqur'ani aw la tadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha aw la tadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghairi allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira me yasa ba ma fahimtar maganganun qur'ani wa idal biharu sujjirat ranar da koguna suka kama da wuta ruwa ne amma za a ga wuta a ciki sujjirat kogi ne ruwa ne a ciki amma wuta ne take ci a ciki idan kiyama ta tashi wa idal wuhushu hukirat wa idan nufusu zuwijat ranar da aka hada rayuka da rayuka yan uwansu shine zuwijat wa idan nufusu zuwijat wa idal mawudatu su'ilat ranar da jirajirai da aka kashe da rayukansu ƙananan yara za su tambayi Allah bi ayyi dambin qutilat me suka yi aka kashe su wa idha suhufu nushirat ranar da aka yada takaddu aka raba takaddu kowa ya kama hannunsa takaddarsa da hannunsa na dama wanda yake dan aljanna Allah ya sa muna ciki da kuma wanda ya kama da hannun hagu dan wuta Allah ya sa ba ma ciki wa idha suhufu nushirat wa idha sama'u kushidat Allah ce ranar da muka fede sama kai ka taba ganin an fede tinkiya to haka Allah ya ce zai fede sama wa idha sama'u kushidat wa idha al-jahimu su'irat ranar da muka rura wutar jahannama wa idal jannatu uzlifat ranar da muka matso da aljanna muka matso da ita kusa ga masu shiganta Allah ya sa muna ciki wa idal jannatu uzlifat Allah ya ce alimat nafsun ma ahbarat a ranar ne rai za ta san me ta halatto da gaban Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah a ranar ne rai za ta san me ta halatto da shi gaban ubangiji abin da ta halatto da shi din nan abu ne wanda zai ke ɗaukar salo da za ta samu rahama ko za ta shiga azaba za ta samu rahama ko za ta samu azaba alimat nafsun ma ahadarat a ranar ne rai za ta gane me ta halatto da shi gaban Allah a ranar ne kowa zai ga abin da ya aikata zai ga sakamakonsa wallahi ba za a rage masa komai ba la zulmal yau Allah ya ce a wannan ranar babu zalunci ba zalunci a nan ne ake zalunci ake babakere ake cutar jama'a ake handama ake duk abin da za a yi ce amma a ranar wallahi babu zalunci abin da ka aikata shi zaka gani اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب Allah ya ce al-yawma tujza kullu yaw- kullu nafsin a wannan ranar ne za a saka yawa kowace rai la zulmal yawma babu wal zalunci a wannan rana na ma kasabat ko abinda ta aikata la zulmal yau babu zalunci a wannan rana a wannan rana za mu saka yawa kowa Allah ya ce yawma yab'athuhumullahu jami'an alaram يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah madaukakin sarki zai tattara mutane gabaki daya fayunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba su labarin abin da suka aikata a asahu Allah Allah ya tattara ya killace ya ajiye wa nasuhu su kuma sun manta shi duk abin da ka aikata wallahi yana nan a rubuce yanzu haka a gurin Allah abin nan zai kai ka rahama ne ko zai kai ka azaba yana nan a rubuce a gurin Allah yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tattara su gaba ɗayan su kowa wallahi sai ya taru a gaban Allah Allah zai kuma ba su labarin abin da suka aikata Allah maɗaukakin sarki ya ce sun manta shi kuma ya ajiye ya killace ya taskace yanzu ko rayuwarka ta wata ɗaya da ta wuce idan aka ce kai rikolin ɗinta za ka iya ba za ka iya ba wallahi wata ɗaya da suka wuce ka faɗi abubuwan da ka aikata a wannan wata ɗayan ka manta amma bakar ka manta jabbaru yana nan ya rubuta ƙaharu yana nan ya rubuta al'azizu yana nan ya rubuta ya ajiye ma to bada tana shekara ɗaya shekara biyu shekara biyar shekara goma shekara ashirin shekara talatin wallahi duk abin da ka aikata a tsawon wannan shekarun naka suna nan a gurin Allah a ajiye يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ya isa ta ala ramma annabi luqman yana yi wa ɗansa wa'azi yace ya bunayya ya kai ɗana innaha in taku madha mithqala dharra mithqala habbatin fatakun min khardali yace ya kai ɗana wallahi abin da ka aikata in bata wuce ƙwayar zarra ba sama wannan abin a sama take ko a ƙasa ko kuma akan wani falalan dutse ya ati biha Allah wallahi sai Allah ya zo maka da ita a gobe kiyama duk abin da ka aikata komai kankanta shi kai kana ganin sa karami ka jira ranar da Allah zai bayyana maka shi ka jira ranar da Allah zai bayyana maka shi saboda haka wallahi yan uwa babban nasarar mutum musulmi shine dinga tuna irin waɗannan al'amuran yana gyara alakarsa da ubangiji abinda duk aka ce maka haramun ne ka ja baya ka rabu da shi ba zai zama maka alheri ba billahi allazi la ilaha illa huwa abinda duk aka ce saban Allah ne ka ja baya ka rabu da shi ba zai zama alheri ba kuma ka roki Allah Allah ya baka duk wadatar ka da bukatar ka Allah zai baka wallahi ba wanda Allah zai hana falalar shi sai dai idan bai nema a gurinsa ba subhanahu wata'ala saboda haka ka rabu da hayaniyar duniya ka rabu da duk wani abin da ba halal ɗinka ba ka watsar da shi duk wani abu na sako ka ajiye shi ka yi rayuwa rayuwa ingantatta tabbatatta wanda za ka samu rahama ubangi- a gurin ubangiji Allah ya samu cikin rahamarsa subhanahu wata'ala da haka yake cewa afa min hadal hadisi ta'ajabu yanzu da wannan maganar ne kuke mamaki wa tadhakuna wa la tabkun ay yaqulu ta'ala anil mushrikina fi ya menene istima'ihim alquran wa iradihim anhu annan Allah yana faɗa mana dangane da mushrikai yana gaya mana yadda suke kau da kai dangane da wannan alqur'ani dangane da yadda suke kau da kai da shi suke kin jin abin da yake cikin sa ai fa afa min hadal hadisi ta'jabuna ai min an yakuna sahihan har kuna mamakin a ce wai daga gurin Allah yake wa tadhakuna minhu istihza'an wa sukhriya kuna yi wa qur'ani dariya saboda izgilanci da kuma ainihin wato zolaya wala tabkun ba za ku ainihin wato yi kuka ba kama ya fa'alu a menene almu'minuna ko almuqinuna bihi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sa wanda suka yarda da Qur'anin idan an karanta mun suke kuka kama akhbara anhum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada su yace ya labarin labarin su wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a idan suka ji Qur'ani sukan fadi su yi sujuda suna kuka kuma wannan Qur'anin sai ya ƙara musu tsoron Allah wa antum samiduna kila almuradu bihi alghina ma'ana ana so ku karanta alqur'ani ko kuma kuna rera waƙoƙi yanzu ya ga wani ya haddace waƙoƙi guda goma amma bai haddace surorin qur'ani guda goma ba ya haddace waƙoƙi guda ashirin amma bai haddace ayoyin alqur'ani guda ashirin ba ko surorin qur'ani guda ashirin ba yana tambele a rayuwarsa yana hayaniya a rayuwarsa ba ruwansa da qur'ani abin da yake gabansa shine ya haddace sunayen yan kwallo ya haddace wani an sayi naira biliyan kaza ko fawun kaza ko dala kaza daga wancan tim din zuwa wancan tim din amma bai san al'asharatu al-mubashsharuna bil jannati ba waɗannan sahabbai guda goma da aka yi musu albishir da aljanna bai san su ba bai san a cikin alqur'ani wata sura ce ta fi tsayi ba ko wata aya ce ta fi tsayi ba kuma bai san a cikin alqur'ani wata sura ce ta fi falala ba bai san surorin qur'ani nawa ne makkiya ba nawa ne madaniya ba bai san qul huwallahu wata irin daraja take da shi a gurin Allah ba bai san qul a'udhu bi rabbil falaq ko bi rabbin nas wannan irin kima manzon Allah ya bata ba ba ruwansa da sanin tarihi na alqur'ani da sahabban annabi Muhammad bai san ƴaƴan annabi guda nawa bane bai san matan manzon Allah guda nawa bane bai san suwaye suka rasu kafin manzon Allah ba bai san waɗanda annabi ya rasu ya bari ba bai san suwane ne matan annabi muhammadu ba bai san waɗanne ne ya aure su tun a garin makka ba bai san waɗanne ne ya aure su a madina ba bai san waɗanne ne waɗanda allah ya sauke ƙur'ani a kansu ba bai san waɗanne ne wanda annabi ya fi so ba bai san waye ne farkon musulunta a cikin sahabban annabi muhammadu ba bai san waye sahabin ƙarshe da allah ya bari a duniyan nan ba bayan kowa ya mutu shaura shi kaɗai a duniya ba bai sani ba duk waɗannan abubuwan a matsayinka na musulmi yana da kyau a ce ka san su kana da aiki wajen karantar waɗannan da fahimtar waɗannan amma ba abin da ka sani amma duk wata harka ta duniya da duk wata harka ta shegantaka sunayen yan hausa fim duk ka haddace su sunayen mawakan hausa kaniwood duk ka haddace su arewa 24 suna series na fina-finai baya wuce ka wallahi tallahi za ka yi bawa aya zaƙinta wallahi in ku gamu da allah ba za ka ji da daɗi ba saboda ka ɗan uwa mu shiga taitayi mu dangane da mu'amala da ubangiji mu shiga taitayi mu dangane da addinin Allah wa antum samidun ai ma'ana wa antum mughannun mutane suna ta waƙe waƙe da hayaniyar rayuwa ba san waye Allah ba ba san meye addinin su ba duk abin da Allah ya shar'anta maka baka iya ba ko bai dame ka ba dan baka iya ba baka zuwa gurin malamai gurin daukar karatu baka zuwa ana koya maka sallah wani yanzu idan aka saka hiye sallah wallahi zaka dauka raƙumin gidansu yake kwaikwaya bai iya ruku'u ba bai iya sujuda ba bai iya zaman tahiya ba bai iya karatun qur'ani ba aliyahum siyabu sundusun kullun abin da yake karantawa kenan a qur'ani kuma wannan bai dame shi ba amma fa wannan bai hana hiya nema abinci ya ci ba bai hana hiya nema sutura mai kyau ya daura a jikinsa ba ya saya wa ƴaƴansa da matansa ba amma duk abin da ya shafi addinin sa ba abin da ya dame shi akwai aiki a gaban mu wallahi tallahi akwai aiki a gaban mu Allah yayi Allah shiryar da mu saboda haka wa tadhakuna wala tabkun kuna dariya ba kwa kuka wa antum samiduna ai wa antum mughannuna kamar yadda wasu malamai suka ainihin wato fassara da cewa abin da ake nufi kenan wakila samiduna ai mu'riduna kuna kauda kai daga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa wakila gafiluna kuna rafkananu dangane da abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa Allah ya ce fasdu lillahi wa abudu ma'ana ku yi sujuda ga Allah ku kuma ainihin wato bauta wa Allah wa abudun ku bauta min inji Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce ya tabbata a ruwaya ingantacciya kamar yadda wasu malamai suka bayyana cewa wannan sura ta suratul najmi ita ce farkon sura da Allah madaukakin sarki ya bayyana ayar sujuda a cikinta ayar da ya kamata a yi sujuda a cikinta ita ce wannan aya da ainihin wato muka fassara kamar yadda aka samu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya hada mu da hiya aljanna yace awwalu ma a menene suratin unzila fiha sajada annajmu farkon surar da aka sauke a yi sujuda a cikinta a ƙarshe ita ce suratun menene suratun najmi فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه wani mutum ne mutum ɗaya kadai bai yi sujuda ba lokacin da aka sauke suratul najm annabi ya yi sujuda wanda suke bayan sama daga musulmai har da mushrikai sanda suka yi sujuda yace sai wani mutum ne kadai na gani guda ɗaya bai yi sujuda ba amma tare da haka hima san da ya dangwali ƙasa a hannunsa ya yi sujuda a kayinta saboda haka a ƙarshen wannan sura ana so idan an zo ƙarshe ana so mutane su faɗi su sujuda ga Allah subhanahu wata'ala wanda ake kiranta sujudu tilawa abinda muka ji a wannan sura na alheri muna roƙon Allah ya haɗa mu da ni da ku a cikin ladansa abinda muka ji na sharri da bala'i da azaba muna roƙon Allah ya tsare ni da ni da ku baki ɗaya Allah ya haɗa mu da duk alherin da ke cikin wannan sura duk bala'in da Allah ya ambata a cikin wannan sura Allah ya tsare ni da ni da ku baki ɗaya wannan sura ta zo ƙarshe gobe za mu shiga sabuwar sura kuma lokaci ya ƙure za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh